sabawa ai ba abin arziki ba ne sannan in wannan bai yiwu ba ai an ce ku hijira ku ƙaurace masu fa'izo hunna sannan wahajiro hunna amma duk wata mu'amala za a ci gaba da ita lafiyayya sakin fuska walwala alkhairai duk ka canza magana mai kyau mai daɗi duk ka canza annabi ya fassara wahajiruhunna dama alkur'ani ya ce fil madaji'i ne a shimfiɗa a mayafi ɗaya amma sai ka juya baya kanci bango in ta zungure ka ga daɗa manna jikinka da bango kwana ɗaya bakwai wata ɗaya wata biyu in ta ce mai ya faru to dama ai ba abin da ya canza a mu'amala sai ka ce saboda kin saba ma Allah iri kaza iri kaza shi yasa ne kaza dan ki gyara annabi ya ce wala tahajir illa fil bait hijiran a shimfiɗa ne kawai amma duniyan gidanku ma kan wanda ya san kuna sabani a ka'idan musulunci ba gaba ba gaba ai haramun ne ko da a wani a waje ne ba matarka ko mijinki ba in aka kai matakin kwana uku Allah bai an san aikin ku sai kun tuba in kuka mutu a haka aljanna zai maku wahala ina amfanin baɗi barai kuma mace ta rinka yin mugayen abubuwa ga miji ko miji ya rinka mugayen abubuwa ga matarsa wannan duka haramun ne wa ashiruhunna bil ma'rufi zamantakewan auratayya ana yin shi ne bisa kyautatawa irin kyautatawa shari'ar musulunci ba na maguzanci ba amma yadda aka ce ita ta yi shi ya yi to wannan zaman maguzanci aka koma sai ya zamfata wanda imamu na maliku ya yi da'i zalima yantaqimu lizalimi thumma yantaqimu Allahu 'alal jami'i azzalima tana cutan azzalimi azzalimi na cutan azzalima karke a mutu Allah ya hada su duka yi masu azaba so ina fatan za mu getta irin waɗannan abubuwa ke kake yi abin da zai fusata mijinki kullum ki nemi yaddan Allah sannan ki nemi yaddan mijinki shi kuma annabi ya karantar da mu mun rike ku cikin sunan Allah da amana ce, to mu yi abin da zai faranta ma Allah kuma mu kiyaye amana, wala can saul fadila bai na kun kullum mu rinka tunanin wannan wallafa ala.
Allah ya saka da alkhairi mala. Ban sani ba ko imam zai ƙara wani abu. To mala Allah ya saka da alkhairi. Wannan ƙauracewa ku fahimce shi da kyau, mai mata ɗaya zai iya sai assalamu alaikum malam don Allah ka sa ni da mai gidana da sauran al'umman musulmi a cikin addu'o'inka na yau da kullum akan halin da musulmai suka shiga a sassa daban-daban na duniya sai mai tambaya na biyu ko ta biyu ta ce Allah ya mai da malam gida lafiya don Allah menene hukuncin mata matan da mijinta yake zagin iyayenta take ramawa amma kuma yana kyautata mata sosai to malam menene hukuncin
to ku saurara mana ai ba abin mamaki bane na daidai zagi ba shi cikin tsarin musulunci gaba ɗaya a tarbiyyar musulunci annabi ya ce sibabul muslim yawuwa na san kowa ya haddace kuma inna min akbar al-kaba'ir an yal'ana rajul walidayhi laysa al-mu'min bi ta'anin wala la'anin wala fahashi so haramun ne miji ya zagi matarsa ita ma haramun ne ta rama ta zage shi sai ya zan gaba ɗaya an kifi ba na gari wannan kenan amma yana kyautata mata wannan babu shi daban wannan babin shi daban wani abu ne da Allah ya wajabta masa ya kyautata ma iyali me ke haifar da wannan nima na ƙara tambaya bari in ansa ƙin zaɓin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana yana da ɗabi'a bai da addini shi ne ma'anarsa ɗabi'a kyautatawa ɗabi'a ce annabi kuma ya ce ki auri mai addini da ɗabi'a to kin auri mai ɗabi'a ba addini ina fatan an fahimta so sai mun haɗa biyun mu rinka la'akari a hankali za a ta kuma tarzauna dinahu wa khuluquhu aka je in yana da addini bai da kyawawan ɗabi'u a kyale shi ko mun sallan shi in yana da kyawawan ɗabi'u bai da addini a kyale shi don za a samu cutuwa so kuma sai ki auna wani irin cutarwa yake maki wanda za ki kuɓuta ne tsakaninki da Allah ki haƙuri ki ƙoƙarin gyara shi da neman mataimakan da za a gyara shi yana daga cikin haƙƙin shi a kanki ko ko wanda in aka ci gaba ke ma ba za ki hukuta ba tsakaninki da ubangijinki to wannan haƙuri da shi shi ya fi alkhairi wallahu ala
Allah ya saka da alheri ga wata tambaya ta ce malam ko ya ce assalamu alaikum mace ce ta nemi mijinta da ya sake ta saboda dalilai kamar haka na ɗaya ba ta da lafiya na biyu ba ta iya sauke haƙƙinta haƙƙin mijinta a kanta na uku ba ta da sauran bukata da namiji amma mijin duk ya nuna mata wannan dalilai za a iya magance su amma ta ce idan dai idan dai ba a raba ba ne ina da su ta ce idan dai a raba kawai ina jirgin tana nufin idan dai ba a raba ba kawai a dai raba kawai malam menene mafita
to mafita ta yi haƙuri domin ba haƙoƙinta aka danne ba in ma dannewa ne haƙoƙinsa ta danne amma kuma ya ce shi ya haƙura so kike ki mutu gwarwa ba ki san zaman ki a gidan miji ladan da kike kwasa Allah kaɗai ya san adadin shi ba don haka ahir shi bai kosa ba wanda bai samun haƙoƙinsa ke ki kosa akan ne ba ku gana na sauda da ta manyanta tana son zama da annabi ta ce ta ba aisha kwananta ba ta mutu a gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ke ba ki so ki mutu a gidan miji gaskiya ba daidai ba ne tunda dai har ya yadda ya zauna da ke a haka a matsayin matarsa to ki haƙuri wannan shi ya fi daidai da koyarwa da tarbiyyar musulunci wallahu a'lam an fahimta to me na tambayan ma saki in ba din san a sani ba wai yaji da malfan ne da ki tafi ke ga dai me kai ki daukan malfan shi an gane ai so da Allah mu rinka hakuri da juna in dai wannan dalilin ne to ba ki da wani dalili Allah ka daidaita zamantakewan mu amin amin Allah ya saka malam da alkhairi ga wata tambayar ta ce assalamu alaikum ko ya ce assalamu alaikum malam barka da safiya malam don Allah ina da tambaya ne mazazzagiya kenan menene hukuncin wanda baya zuwa sallan asuba da la'asar kuma malam baya son baya son dawowa gida da wuri don Allah malam mene hukuncinsa ina ma malam fatan alheri na gode
to Allah ya kiyaye yana cikin babban hadari yanzu muke cewa hadisi ya inganta annabi yana cewa sallan da ta fi nauyi ga munafukai ta isha'i da subahi sannan sallan la'asar da yawa magabata sun fassara ta hatta ma hadisi ya yi ishara a kan haka cewa ita ce salatul wusta hafizu ala salawati wa salatul wusta wa komu lillahi qanitina so a ce mutum bai zuwa wannan jam'i gaskiya akwai matsala babba a kansa domin duk wanda bai tsara sallah ba duk wani aiki na tsiya yana iya yi dan alkur'ani ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ibn mas'ud yayi wani asari wanda usaimin duka Allah ya ji kansu yake cewa yayi kama da hadisi inda yake cewa inna allaha shara'a lakum sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil jama'a ولو أنكم صليتم في بيوتكم لخالبتم سنة نبيكم ولو خالبتم سنة نبيكم لذللتم أو تروايا لكفرتم Allah ya shar'anta maku sunnoni ma'ana hanyoyin shari'a daga cikin hanyoyin shari'ar da Allah ya shar'anta maku ku yi sallah cikin jama'a da za ku rinka sallah a gidajenku ba ku je masallatai ba maza ake nufi to da kun saba ma koyarwan manzanku in kuka saba ma koyarwan manzanku sallallahu alaihi wasallam to wallahi za ku bata wata ruwaya ta ce za ku kafirta don haka wannan bawa yana cikin hatsari a matsayinki na matarsa ki yi yadda za ki yi ki nemi taimakon Allah ki raba shi da wannan fitinar in kin kasa ki nemi taimakon duk wanda za ki iya neman taimakonsa domin wanda bai halattan jam'i ba ƙanƙanin kasurgumin fasiki ba ne shi ne mafi ƙarancin darajarsa Allah ya kare mu
Allah ya saka mana da alkhairi ga wata tambaya ko roƙo zan ce ta ce ko ce assalamu alaikum malam ina roƙon a sa mu cikin addu'a muna cikin wani yanayi na rayuwa Allah ya ba malam Allah ya ba mu mafita wannan shi ne roƙonta na biyu ga wata kuma tambaya ta ta ce malam Allah ya ƙara lafiya da ilimi da imani da ilimi malam ina da matsanancin fushi ina da matsanancin fushi duk lokacin da na zo yi na matana gyaran kuskure wani abu da ta yi da take yi wanda ba na so sai haka sai ta kama fushi ta dinga gaya min munanan maganganu ina jin tsoron malam ina jin tsoro malam ka ba mu shawara ga mu a gabanka na gode ni na zaɓi in magana akan haƙoƙin da aka yi tarayya wato na ji daɗin wannan tambayar kuma ta bani sha'awa na farko ina maku wasiya da ku ji tsoron Allah da kawai wanda bai tsaya addini ba ko a wani birni yake cikin ɗan lokaci kaɗan sai ga shi ana yabonsu wa yi usaruna ala an fusihim walau kana bihim hasasa ka dubi ɗan tazaran da canji to a matsayinmu na masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam an nemi ya yi wasiya ya ce la tagba faraddada mirara ko qala la tagba saboda al-ghadabu junun duk sanda ka yi fushi za ka rasa hankalinka za ka yi ɗabi'a da ayyuka irin na mahaukata ne kuma za ka saba ma mahalicinka sannan fushi sufa ce ta ‘yan wuta haɗiya fushi sufa ce ta ‘yan aljanna wal kazumin al-ghaiba wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinina Allah ya kira mu mu yi rige-rige zuwa gidan aljanna mai faɗin sammai da kasai. sai ya sifanta mana suwa ne ne allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin kaga daga cikin sifofin yan aljanna akwai waɗanda duk abin da aka yi aka fusata su sai su haɗe ma'ana nan take maimakon a ga fuskansu kamar an gasa laida sai a ga fuskansu suna murmushi sun haɗe fushin sai kuma su mai da sharri da alkhairi to tunda kuna nan duka ina umurtanmu da wannan za mu samu kyakkyawan abu kuma mu yi ta du'a'i Allah ya raba mu da shaitan domin shi ke so ya fusata mu mu yi kalmomin da za mu fusata mahalicinmu ko mu shiga wani yanayi ko mu yi wani aiki wanda Allah ba zai yarda da mu ba fushi bai haifar da alkhairi fushi bai haifar da alkhairi fushi bai haifar da alkhairi idan ka yi fushi to ka yi shiru umarni ne na musulunci in kana tsaye ne ka zauna ka yi alola ma in yaƙi kai haka a biyu in ka ji har yanzu bai gama sauka ba kwanta kana farkawa in Allah ya so za ka ji ba fushi tare da kai Allah ya tafiyar da shi don duk mai fushi bai cin ribar rayuwa balantana gobe kiyama so ina fatan takawanmu za ta rinjayi fushinmu mu gyatta ɗabi'unmu da halayenmu Allah ya ba mu ikon gyarawa wancan da take cewa suna cikin wani hali to duk damuwanku Allah ya yaye da namu gaba ɗaya abinda kuke fata na alkhairi Allah ya hada ku da mu baki daya
Allah ya saka malam da alkhairi wannan kamar nasiha yake mana yace assalamu alaikum da fatan Allah ya gafartawa iyayen malam ya sa karatun da malam yayi yayi mana a mizani ayyukan kyawawan ya sa mu a mizanin ayyukan kyawawa malam don Allah a ƙara kira ga mahimmancin lokaci da kuma matsalar African time sai tambaya ta gaba ya ce asalamu alaikum mata ne ta ce ba ta son miji miji shi kuma ya ce hul'i zai mata to alƙali zai iya sakin auren ba tare da hul'in ba Allah ya mai da malam gida lafiya
so mai tambaya mai shawara na farko to Allah ya yafe mu iyayenmu gaba daya kuma muna fatan duk abin da za mu yi mu kiyaye lokaci yana daga cikin tsarin musulunci shi yasa duk wani ibadar da Allah ya wajabta mana sai kaga an sa mana lokaci saboda muhimmancinsa Allah ya taimake mu kiyayewa sai mai tambaya menene yawa mace ce ba ta son mijinta ta nemi ya rabu da ita shi kuma yana da daman ya ce ta yi masa hul'i ya yana da dama ma daman ba yana cutar da ita cutar wadda shari'a ke raba aure ne ba matukan ba yana da lalura lalurar da shari'a take cewa a raba aure ne ba haka kawai ta ji ta gaji ba ba aidi ba ne imratu qais ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce in mijina ban tuhumarsa a addini ban tuhumarsa a kyawawan ɗabi'u sai dai ina jin tsoron kafici cikin musulunci a ni butulci ka in zo in kasa mashi ɗa'a annabi ya fahimci abin da take nufi ya ce a taɓuddina ilaihi hadiqatahu ya miki sadaki da gonar dabinarsa za ki maida mashi ta ce ƙwarai kuwa ce to kawo a bashi ya ce mashi ya ce to an shi gonar dabinar kasa katta saboda inna quluba bani adam baina usba'ain min asabi ar-rahmani yuqallibuha kayfa yasha ba mu da hukunci da zukatanmu akwai yiwuwan kana son abu yau gobe ka ji baka son shi dabi'a ce ta dan adam to maimakon ki rinka kai ma ka gane mata haka suke kai ma ka gane ta tsula tsiya in yace haba balki baka fahimta ba wata rana in ta tsolaye magana ce kana da aiki wani tana kunna mashi jajayen danjoji ya rabu da ita za ki jefa kanki a jahannama so sai dai muna kiran mu maza don girman Allah ba fata ake ba a lokacin da muke zaune da iyali wannan shawara ce ba hukunci ba sai ta ji ba ta son mu kuma tsakani da Allah ba son zuciya ba don girman Allah mu rinka haƙuri mu yi masu ma ihsani in muna da dama wa matti'uhunna domin ka zauna da mace wani ya sun shekara goma wasu sun ishirin Allah ya canza ɗabi'ar zuciyarta yanzu ba ta sha'awar zama da kai wala tansawul fadla bainakum ba wai in ka amsa ka yi laifi ba ne amma ya kamata ka zama karimi ina fatan an fahimta ka zama karimi irin ƙaunar da kuka yi da manta da shi irin soyayyar da kuka yi da manta da shi irin 'ya'yan da Allah ya azurta ka da su manta da su ka zama karimi ya fi amma in ka an saba kai laifi ba wallahu ala
ga na ganin tambayoyi biyu kawai za mu kara saboda lokaci lokacin ma ya yi amma saboda tambayoyin da yawa ina ganin biyu kawai za mu kara sauran kamar yadda na ce sai mu ba imam wanda ya shafi masallacin mataren juma'a ko da tarabu ya yi musu ko shi imam kuma a mimbari ga tambaya wani ce assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya tambaya ta ita ce wani a wani lokaci ne ya kamata namiji ya yi aure haka ma mace Allah ya sa mu dace
lokacin da namiji ya sami ba'a ya ma'asharar shabab manistata aminkumul ba'a ta falyata zawaj fa innahu agaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisaw ka san auren a addinance kana da lafiya kana da abin da za ka riƙe ta shi kenan sai kai aure abu ne as a wannan zan ba da assignment ni malamin makaranta ne ya kamata in yi tsokana kai gaskiya da zan faɗi na fasa amma ne as da ɗansa abdullahi ina son kowa ya ansa mun shi amurdini as yana da shekara nawa ya aure yana da shekara nawa ya haifi ɗansa abdullahi tsakanin ɗan da uban shekara nawa ne a duniya kowa cikin maza ku je ku ansa ban ce ka daga hannu ba ka ansa ne na baka aiki ne kuma har ga Allah wanda ya yi Allah ya bashi gidan aljanna ban kuma ce wanda bai yi ba ka Allah ya bashi amma ban mashi addu'a ba wanda ta yi Allah ya bata gidan aljanna ban kuma ce wanda ba ta yi ba kada Allah ya ba ta a'a sai dai ban mata wannan addu'an ba daga nan za ka gane shi aure ba a ce sai shekara kaza ba ga ɗa namiji ga ‘ya ta mace aisha tana da shekara nawa ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara nawa ta tare ku haɗa duka ku yi an gane ku duk wanda suka yi Allah ya ba su gidan aljanna an gane to Allah ya ba mu iko
kafin Allah ya saka malam da alkhairi kafin mu ba malam Hassan wasu ɗan mintoci shi ma ya ce wani abu ga wata tambaya rubutun ne dai bai kyau ba amma ina fahimtar abin da ke cikin takardar ita ce wato tana soyayya da wani a waje sai wani ya aure ta kuma sai wancan saurayi ya ci gaba da magana da ita sai ta ƙaryan za ta fita ta je anguwa sai ta je wajen wancan saurayi kamar dai nasiha da wa'azi take wato mai abin da yake rubutun ne bai fito inda ya kamata ba kusan da in malam ya amsa wannan zamu ba malam Hassan ne ga wani kuma mai matukar amfani shi kuma har tana cewa don Allah a rubu a rikodin wannan a ba mi a tura ma mijinta ga lamban mijinta na to zan ba chief imam wannan takardu Eh, in ya so ko ya ba dokta shu'aibu rabiu shi da yake duk juma'a yana masallacin mata ko kuma shi ya amsa dai amma malam zai amsa mana na ƙarshe daga nan zamu ba malam hassan
to wannan abin ko wannan tambayar duk wani mai imani sai ya ji kaman an sara masa gatari a ka in ba ƙwarewa wajen fasikanci ba yaya za ki yi saurayi shaiɗani in ke ba shaidaniya ba ce mace ba ta auren maza biyu duk matar da ta tara samari kafin ta aure kuma tana mu'amalan samartaka da su fasika ce fasika ce mummunan mata idan mutum ya zo neman aurenta ta dube shi ta ga zai za ta iya aminta ya zan mijinta sai ta ce ka tura wajen iyaye na ka nemi izini idan shi kuma ya zo aure ne ba wata sha'awa ta kawo shi ba to ya ci kowa farin ciki da haka idan ko wata sha'awa ce ta kawo shi da biyan bukatarsa zai ce tun yanzu ba mu shaƙu ba wani shakuwa ai kai ka ganta ka ce kana son ta haba modi ka ji tsoron Allah wace shakuwa abinda ka gani kake so ne in sunnar annabi kake so sai ka je gun iyayenta idan wanda yake yana son ki kika dube shi kika ga ba za ki iya aurensa ba ko an sa kaca ne tsakanin kafarsa da kafarki sai kin tsinka kin gudu kake gaya masa bakar magana ba ɗabi'an muminai ba ne kamar yadda da yawa mata sukan yi walakanci a'a ce mashi bawan Allah ka yi haƙuri akwai magana a kaina tauriya kika yi duk budurwar da ko bazawarar da mai santa da aure ta ce ya yi haƙuri akwai magana a kanta abinda zai fassara akwai wani wanda aka yi alkawalin aure da shi haka ne ko ba haka ba ne nan koke ba haka kike nufi ba magana ce a ƙwaƙwalwanki amma ba za ki iya faɗa mishi ba maganar kuwa ita ce ba na son ka zan mijina ba ka yi mun ba kina akwai magana a kanki ya yi haƙuri kin ga shi zai ɗauka akwai wanda aka yi alkawali ke kuma kina nufin ba na son ka ba zan aure ka ba maganar da ke kanki kenan ki haɗa shi da Allah ya yi haƙuri Allah ya ba shi wanda za su daidaita ma wanda tafi ki ba zai ji daɗi ba ce kai baiwa Allah nan akwai tarbiyya nan kokin waske ne to amma ki auri miji kina soyayya da wani kuna chatin yana kiranki kina fita kuna haduwa la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam haba musulmi ina za mu da irin waɗannan ɗabi'u ina za mu tambayar tana daidaita wadda muka ansa ɗazu sai dai salansu ne da bambanci ita tana gaban yi wancan ko ta yi an kashe auren da nufin zai aure ta har ga Allah har ga Allah wanda bai ji tsoron Allah ba ya taɗi kina da wani garanti idan kika fita daga gidan mijinki kika tafi wajen fasikinki za ki dawo da rayuwarki kina da garanti wallahi satin da ya wuce okay ranar alhamis da ta wuce wancan ba wannan ba ina ci bincikun mun wa'azin mata akwai wanda bayanin da muka yi ɗaya daga cikin malaman da ke wajen yi bayanin wani abu reality da ya auku a kaduna ya ce shi ya san su ma mijin da matan me ya auku za ta tafi anguwa sha'ani garin su yakan kai ta ya ce ina da lalurori ba zan samu kai ki ba wannan karan ya ɗauki kuɗi ya bata da guzurinta da kuɗin mota da wanda za ta yi alkhairi in ta je da za ta tafi ta shirya ya ɗauke ta a motarsa ya kai ta tasha saboda karinci bayan ya tabbatar da motar da ta hau ya sake biyan kuɗin motar kuma tana da namijin goyo ya buga mota ya bacce dai za a gama cika mota a tashi ya koma waje tafi wajen aiki ashe sun haɗa baki da irin wannan da ke fidda mata daga gidajen aurensu ya je ya kama hotel ya mata waya hotel kaza za ta je ta je reception ta ce ita ce matar wanda ya kama ɗaki ta zo ta anshi mabuɗi mai lamba kaza ɗaki mai lamba kaza mijin na tafiya sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi subhanallahi dan kamasho da aka bashi kuɗi ya ce lafiya ta ce na yi babban mantuwa a gida na yi babban mantuwa ba yadda za a yi sai na koma tafiyar ba za ta yiwu ba din Allah ba ni kudin in je in dawo sai ki a je ki ɗauko sai ki zo ki shiga a tai a'a to in kuma na makarafa da nisa sai dai in na dawo in wannan ta cika sai in shiri wadda take kan layi ta lallabe ta lallabe ta ansha kudin ta tafi hotel din ta je ta anshi ki ta buɗe ɗaki tana jiran abokin fasikancinta ya zo Allah hakimun Allah hakimun kawai an ji yaro na tsandara kuka ne a ɗaki Allah ya anshi rayuwarta kafin ya zo ya zo shi da ya zo ya ji kukan yaro a ɗaki ya ce lafiya ya san dama tana da goyo shiru ya taɓa ƙofa ba a kulle ba ya danna ya gagawa ga yaro na tsandara kuka ya shiru ya rasa abin da zai yi sai ya zaro faifa da biyu sai ya bayanin duk abin da ya auku tsakaninta da shi sai ya sa ɗan abu ya danne sai ya ja ƙofa ya tafi abin shi to dama ka san irin wannan tun da ba na gaskiya ba ne ba sunan gaskiya zai bada ba ba lambar wayan gaskiya zai sa ba wata can yana wajen reception ya ji ihu ya ƙi dainawa ya taso yana cikin ya ɗakin da matan nan ne ta ansa mabuɗi ya ƙwanƙwasa shiru ga yaro na ta tsalla ihu ya taɓa ya ji a buɗe ne ya danna ya gagawa nan da nan ya kira manaja aka haɗu sai aka ga wannan takarda sai aka karanta bayanai tsaf tsaf sai aka yi tracing ɗin lambobin da ke wayarta a kira wannan ya kuke da ita kaza aka kira namijin wa ya kuke da kaza kaza mace mai suna kaza mai kaza ce ai matata ce to ka zo hotel kaza tana nan ya ce ba matata ba ce ce ka zo tana nan ya ce ba matata ba ce ni matata mun yi sallama da ita na sa ta a mota ta nufi gari kaza ce to ka zo mana ka gani hadde ya sallama ya zo ba wai akan yayi imani zai ga matarsa ba ko da ya zo sai ya gawan matarsa da yaro na kuka aka ba shi takarda baiwar Allah shetsani hatsabibi yana kiranki daga ɗakin aurenki wani garanti kike da shi za ki dawo wani garanti kike da shi da ke da shi kuna cikin aikata alfasha kuna tare gam da gam Allah ba zai iya amsa rayuwarku ba a haka ittaqillaha haythu ma kunta inda za mu yi amfani da wannan hadisin wallahi ko an ce mu yi sabo ba za mu yi ba in duk duniya ba su san muna yi ba gaskiya wanda take wannan da namijin da ke wannan da matar aure sun ɓamɓaro ma kansu babban wutar jahannama in ba su tuba ba muna fatan za a yi nadama za a koma ga Allah za a gyatta aiki Allah ka yafe mu baki daya assalamu alaikum
to mala Allah ya saka da alkhairi Allah shi haɗa mu wani lokaci kamar yadda chief imamu ya mana albishir insha Allah ba za mu gushe ba za mu ta roƙon malam ya dawo domin ya ci gaba da inda ya tsaya yanzu za mu ba malam Hassan a dama domin shi ma akwai wasu kalmomi gwalagwalan kalmomi da zai faɗa mana malam Hassan fatafaddal mashkuran zo daga nan ko
kuma aka wuri a zauna kawai zauna ba Allah ka zauna so in tun da na yadda ba shi kenan ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم نا جامع عبد الله بن عباس نتكي مدركة شي قرب داري فيتي da kuma 'yan kwamitin masallaci din da kuma wannan kwamiti na da'awa na mata ƙarƙashin wannan masallaci muna mika ainihin godiya ga ainihin malam da ya zo gabatu a ciki akwai shirya irin wannan mahadara din kuma insha Allah ta'ala ba da dadewa ba kafin azumi akwai daura da za a gabatar wanda muke fata malam Bashir Lawal zai ainihin gabatar akan muhimmancin lokaci muna fata insha Allah kafin azumi za a gabatar da shi sannan idan an gama an gama yin wannan taro akwai wakilai na wannan kwamiti na unguwanni muna fata da Allah za su ɗan tsaya minti biyar zuwa goma akwai ɗan jawabi da babban limamin wannan masallaci zai musu insha Allah ta'ala akwai wacce ta rubuto takarda ta ce da Allah a rubuta ma ai a tura mu mijinta wannan lecture da aka yi to muna fata da Allah in an tashi ya kamata a ce a ɗan haɗu da ita saboda akwai tambayoyi da za a mata in Allah ya yarda da Allah ta ke kokari ta ga ɗaya daga cikin shugabannin wannan ainihin tafiya sannan akwai sakatariyar wannan kwamiti malama fatima ko kuma ce sheka fatima aliyu dan kundi tana kwance ba ta da lafiya a gida kusan duk irin wayannan tsare-tsare da ita ake amma yanzu ba ta da lafiya tana gida a kwance muna fata yan uwa za su sa ta cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya da sauran ainihin yan uwa marasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah
da wani abu ko sai addu'a ba wani abu ko to
mu dai addu'a mu ta sunna ne wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu